duba da kamar da aka saka ke hukumar mata karatun daura karatu ne karatu ne wanda yake mai iyaka karatun da sai kai shekaru kana yi amma a daura sai a haɗe mashi a tattare shi saboda haka in ba abin da yake bukatar bayani sosai ba za a yi gwargwadon yadda ɗalibai za su fahimta allah kai mana da kadatar da mu بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمة يجي الحمد لله رب العالمين علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقام عليه الحجة والبرهان الله تعالى يسند أن أدم قرآن كما يسند شي بيان الحجة والبرهان كسان أبو داني أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ina gode wa Allah yanayin godiyar da ta dace da wato girmansa da wato girman sarautarsa as-sultan mu a can akan fassara ta da katabus wato wani karfi wanda yake fi karfin na kowa wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa sayyidi an sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man sara ala naji wa istanna bi sunnati ila yawmiddin wa ba'd si bayan haka فهذه موضوعات مختارة من علوم القرآن الكريم wannan waɗansu maudu'ai ne da aka zazzaɓa maudu'i shine wata gaba gaba da za a yi wani magana a kai a cikin ulumul qur'an jama'atuha wa rattabtuha li yastafida minha tullabud dawrat na hada suna tattara domin ɗaliban da suke ɗaukan daurori kamar irin wannan su fa'idantu da ita allati tuqimu hal jami'atul islamiyya wanda jami'a islamiyya ta madina take samar da daurar to a san kan wannan tsarin aka yi ta الذين لا يسعهم الوقت لتلقي كل مباحث علوم القرآن من الكتب المطولة su ɗaliban da ba su da samun la'isa ahumul waqt ba su da yalwan lokacin da za su iya karanta su ɗau dukkan wata matsala ta mabahith na ulumul qur'an muna da littattafai na ulumul qur'an da yawa kalmar mabahith da ya amfani da ita akwai littafin al mabahith fi ulumul qur'an na allamatu zarkashi muna da al itqan fi ulumul qur'an na allamatu siyuti akwai kuma al mabahith na mana'il qattan duk na ulumul qur'an waɗannan sun faɗaɗa to ɗalibi ya biye wannan a gaban malami wanda musamman tun ma a wancan lokacin ballantana a yanzu wani ana magana wajen shekara arba'in yake wannan magana shi wanda ya wannan talifi kusan a cikin malaman mu dai wanda suke zuwa madina mutum ɗaya ne kusan wanda ya saura wanda za a ce ya yi karatu a gonsa shine profesa abdullahi salaf pakistan shi ya su ya karantar da su shi wannan malamin tun da su ne shine malamanmu suna cewa mutum na farko da ya karanta shakubiya a waje ko ma ya fahimci ta sosai a jami'ar islamiyya shine malam profesa abdullahi pakistan a can mu najeriya in ban da malaman soro haka da wasu suna kun ana karanta shakubiya amma kuma lugar kawai ake dauka na sassan makarantu na zaure da su kawai lugar suke dauka ba ruwansu da kara'at da amma shi malam abdullahi salaf pakistan shine kusan farko shi wannan malami malamin su وقد رأيت في هذا الأهم فالأهم رأيت في, في ذلك الأهم فالأهم a wannan mawdu'an sai da na kula da abu mafi muhimmanci sai mafi muhimmanci in kana kulluhu muhimma ko da yake duk abin yana da muhimmanci wa ma yakfuru tasa'ul tullab anhu da kuma abin da dalibai suke yawan tambaya kai min khilali tadrisi li hadhihi al madda a wajen a tsakankanin karantarwa ta da wannan madda ta ulumul qur'an fi ba'd tilka ad-dawrat a waɗansu daga ci wannan daurorin mu ma da kansu ɗin sun sha karantar da mu a daura ɗin da suke zuwa bayan kuma malamanmu na gida da muke karatun su ya ce wasan mai tuhubi tabsura sai na sama sunan littafin tabsura fi ulumin qur'an fa as'alullah subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah an yanfa bihi innahu sami'un mujib ya amfanar da wannan littafi mai ubangiji yana ji kuma yana ansawa katabahu raji thawaba rabbi wanda ya rubuta shine mai fatan a ladan ubangijinsa shine abul hassan muhammad sayyidi muhammadul amin amma yanzu ya shekara wajen 100 yana nan kuma da ransa a madina al-mabhatul awwal akan yi littafi malam malaman da suka yi littafa wani yakan yi sai kitab kaza sai zo babu kaza babu kaza wani sai yayi a'a wato kitabu kaza faslu kaza faslu kaza wasu su kitabu kaza fasulu kitab maddatu kaza kamar yadda yake a cikin minhajul muslim wasu kuma su al-mabahith to malaman ulumul qur'an sun fa daukar kalmar mabahith inda mun ce akwai mabahith na manna al-qattan wanda a ulumul qur'an ne shi na'am yace al-mabhathul awwal al-qur'anul karim al-qur'anu fil lugha kamar yadda malaman mu suke cewa duk wanda ya ganshi iya koyan ko koyar da qur'ani to ya dauka Allah ne mai alfarma ba shi wa Allah alfarma ubangiji ne ya ga dama ya shigo da shi ya girmama shi eh ya sanya shi a cikin sabgarsa in ba ya ga dama ba sai ya ji aka je ka karanta wani abu daban sai ya ce al-qur'anu fil lugha masdaru qara'a qur'ani a lugha masdar ne na qara'a an ce masdar asali shine tushe inda ake ciro kalma malamai sun yi sabani cewa malaman na hau na basara da kufa shi menene asali fi'ili madi ne kamar da aka ce qara'a yaqra'u qira'atan to fi'ili madi aka fara faɗa shine asali a malaman kufa kuma a malaman kufa suka faɗi wannan malaman basara suka ce a'a masdari ne asali wanda daga cikin su ake tsatsagowa kamar yadda alamatul hariri a cikin ملحق كتوى والمصدر الأصل أي الأصل ومنه يا صاعي اشتقاق الفعل وأو وأوجبت له النحاة نصبا كقولهم ضربت زيدا ضربا كذا الضرب تقنا أكسامو ضرب يضرب يضرب لما القراءة دقنا أكسامو قراءة يقرأ اقرأ القارئ المقرئ المقروء دك دقتين كلمة قراءة كذا تتي مصدر كينا yuqalu qara'a qira'atan wa qur'ana an ce akan ce qara'a qira'a ko kuma a ce qara'a qur'anan wa qur'anan ala zinatil ghufran qur'an a awunsa a sarfu ko wace kalma tana da awu sarfi to shine zina ma'ana ala wazani ghufran da ghufran da rujhan da qur'an duk wazanin su fu'lan an gane ko yace fa huwa bi ma'anar qira'a ma'anar kalmar qur'an tana nufin qira'a ma'ana masdar din kenan wa hamzatuhu asliya alhamzar da take cikin kalmar alqur'anu kaga qafun ra'un hamza alifun nun sune suka samar da ita to alhamzar asliya yar asali ce domin akwai ta aqra'a an ce harafi asli a sarfu shine duk yadda tasarrufin kalma ya zo baya faduwa amma wanda yake mazid idan aka sarrafa kalmar zuwa wani guri sai ya fadi sai ce wa nunuhu za'ida amma nun din qur'anu za'ida ce ma'ana an ƙara ta ne don ba da wata manufa an gane ko ka ce arrahmatu jin kai don kana son ka ba da wata ma'ana wanda zai ba da faɗi da yawa sai ka ce rahmanu allati ta dullo ala limtila'i wasi'a kaga wannan nudin ba ta a cikin rahmatu to kaga nan ziyadar da ta kawo dan a ƙara ma'anar to nan ma da aka ce alqur'anu to ana nufin wannan ƙari ce nun din shi yasa ba ita a ƙara ba ita a ƙarau ba ita a ƙari ba ita a abin nan kenan asalin kalmar harafi uku ne kafin ra'un ta su suke maimaituwa a kafin ra'un hamza kai su suke maimaituwa yace wahi qira'a wa qad tunqalu harakatu hamzatu akan cire wasalin alhamzar qur'a an gane ko ila ra sai a maida ita ra thumma tuhzafu sai kuma a shafe alhamzar takfifan dan sauƙaƙawa wahi qira'atun sab'iyya ita ce qira'a ce sab'iyya in sun ce qira'a sab'iyya daga kira'an nafi zuwa kisa'i nafi ibn kathir abu amr ibn amir asim hamza kisa'i wannan sune kira'a sab'iyya in sun ce kira'a ashariya sune ka tsallaka abu ja'far yaqub khalaf an gane ko ibn kathir kira'ar ibn kathir ce abdullah ibn kathir al-makki abu ma'bad yana karanta duk inda aka zo qur'an sai ce qur'anu sai cire alhamza an gane ko haka kuma khalaf an hamza in zai tsaya akan kalmar shi ma wato yakan cire alhamza ce qur'an an gane ko zai wuce kuma ya sata ثم نقل في عرف الشارع wannan duk a luga ma'anar qur'ani kenan sai aka ciro kalmar qur'anu a urfu shari ma'ana a ta'rifi ko a al'ada ta shari'a ma'ana a shari'a an ce qur'ani ne ake nufi min hadha al-ma'na daga waccan ma'ana huwa al-masdar ma'anar qur'anu masdar ce waju'ila alaman sai aka sanya shi alami an ce alam sunan yanka sunan abu da daga an ambace shi an san shi ake nufi alama qaru'in muayyani abu sa wani abin karantawa muayyani dan ka ce qur'anu ya riga ya zama sunansa kawai da a larabci da ka ce qur'anu za a iya hangen wata ma'anoni amma yanzu kawai ya riga ya zama sunansa kawai an gane wa huwal kitabul karim daga ci in ce qur'anu a shari'a to wani littafi ne mai daraja min itlaqil masdar wa ila ismil maf'ul tun daga sakin masdari kuma ana nufin ismil maf'ul domin kalmar qur'an ma'anarta shine al-maqru'u abin karatu al-maqru'u ala wazni maf'ul kaga ismul maf'ul ne amma sai aka sa mai masdari wannan larabci akan yi haka dan wata ma'ana sai a kira an ce kamar cikin shatubiya da yake cewa din nan wa sallahu wa menene sallallahu rabbi ala rida ridanan masdar ne amma me yake nufi al-maf'ul al-mardi shine muhammadin al-muhda ila an-nas mursala to nan ma da yace qur'an ala wato min iradati al-mazmin talaq al-masdar wa iradati ism al-maf'ul yashhadu li kawnihi fi al-lugha shaidar da take nuna cewa a lugha an ce qur'an masdar bi ma'ana al-qira'a ma'anar ta qira'a wuruduhu bi hadha al-ma'na zuwan sa da wannan ma'ana fi qawlihi ta'ala da yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana fattabi' qira'atahu qur'anahu nan ai ma'anarsa qira'atahu to wato wato inda malaman lugha sai hakuri su malaman qur'ani tushen farko na lugha shine qur'ani eh ba su an tara da su imrul qais ba an gane ku eh mukan ce da su litaslihanna nahwa bit tanzili likai tu'adda min dhawil uquli eh kaka zo kaga kirar ibn amir an raba tsakanin mudaf da mudafin ka ce wai zaka yi gyara ka zama mahaukaci an gane ku ko ka samu kira'an nafi ka ce a inna hadani a inna hadha inna hadani ka ce a kaida inna hadain ya kamata a ce ko inda muthanna ne ko muthanna yunsabu bi al-ya ko eh ka ce wa an ce inna hadani wannan kira'a ba daidai ba ce kai ne ba daidai ba an gane ko yawwa to shi yasa sai shaida a luga mu sai mun fara kawo ta qur'ani sai mu kawo ta waka kuma an gane ko su ko sun tabbatar da wancan wa qawli hassan ibn thabit to a luga kuma ay fattabi qur'anahu ay fattabi qira'atahu sai ce wa qawli hassan ibn thabit abinda ke shaida qur'an a luga tana nufin qira'a hadith wato wato baitin hassan ibn thabit yarfi zannurain yana marfiya irin waka mutum ya mutu a faɗa alhairin sa da marfiya lokacin da aka yanka sai na Uthman ibn Affan radiyallahu yace dhahu bi ashmata unwan sujudi bihi yuqatti'u al-layla tasbihan wa qur'ana yana faɗan yadda yan kawari suka yanka sai na Usman yace dhahu sun yi layya bi ashmata ashmat wato mai gashi baki baki far ma'ana wanda ya tsufa gashin sai zama da baki da fari a cakuɗe ashmat unwanu sujudi bihi da kagan shi kaga alaman sujada a tattare da shi yana da alaman sujada a goshin sa yana Uthman sai ya faɗa kin sai shi qattul layla yana daddatsa dare tasbihan ay yusabbihu tasbihan wa qur'anan yaqra'u qur'anan kin kaga qira'atan yake nufi anan wal qur'anu ma'anahu shar'an wa istilahan to a ma'anar qur'ani a shari'a da istilahi huwa kalamullah zancen Allah babbar magana kenan almunazzalu ala khatami anbiya'i wanda aka saukarwa cikamakin annabawa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi da lafadansa shine bayu annan qira'o'i din guda goma har ma sha hudun an gane wanda suke shawab akwai qira'ar hasan al-basri shadda akwai qira'ar ibn shambut shadda akwai qira'ar a'amash shadda akwai ibn muhaisin al-makki ita ma qira'a ce shadda akwai wanda ya hade su goma sha hudun gaba daya to lafazin yadda za a karanta maliki maliki Allah ne ya saukar da shi lafazin yadda za a karanta khatamuhu misk khitamuhu misk Allah ne ya saukar da shi afatamurunahu afatumarunahu wa ja'ala ala basarihi ghashwatan ghishawatan duk wannan lafazin Allah ne ya saukar da shi wa ma'anahu da kuma ma'anarsa ma'anarsa kuma shine hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama kana khulquhu alquran almanqulu ilaina wanda aka almanqulu bit tawatur wanda aka tsuro shi da tawaturi Qur'ani manzo sallama ya karba daga bakin Jibril. Jibrilu kuma a manzo sallama sahabbai sun karba daga gurin sa. Sahabbai tabi'ai har zuwa qurra'ul ashara har zuwa na kasa da su jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul qur'ana abban wa salsala. Bit tawatur, an ce tawatur shine riwayatu jama'atin an jama'atin tahilu al'adatu tawatu'ahum wa tawafuquhum al-kadhib. Malama hadisin suka ce kira mutawatiri sun ce abu mutawatiri to wanda ya zanto tawagar jama'a da yawa suka rawaito da gurin jama'a da yawa misali kira'an nafiu ya ce ya karanta ya yi karatu a wajen malamai sama da saba'in a madina malam nafi wato wannan malamin warshu shi ma wanda suka yi karashe da shekara wajen saba'in shi ma yana karantarwa a madina la yunazi fiha munazi'a to haka duk wata kira'an ka zaka tarar da mutawatira ce al-mufidu lil qat'i wal yaqin wanda yake fa'idantar da qat'u da yaqin wannan mantiki ne idan aka ce ka san abu nisbiya ilmiya da take zuwa kwakwalwarka lokacin da abu ya faru hawa hawa ce akwai abin da suke kiransa shakku ko daga 100 zuwa daga 50 daga 49 zuwa ƙasa sunan wannan abin nisbiyar in dai nisbiyar abin nan sai ka ce to shakku ne wannan idan kuma ya zama wato 50 zuwa ƙasa shi kuma ya zama wahamu in ya zama kuma kamar 70 sai a ce da shi adhan shi zannu akwai azzannun rajih akwai azzannul mabtu kuma ana iya gina hukunci akan zato an gane ko ana iya gina hukunci akan azzannu al-rajih shine ma duk mazahibul al-islamiyya al-arba'a da wanda suke gaba da su duk furu'u dhanniya ake ce musu shi yasa imam malik ya fatawa sai ce inna dhannu illa dhannan wa ma nahnu bi mustaqinin to ba fa zato na bahaushe ba an gane ko sun dauka zato na bahaushe yana nufin azzannur rajih ba azzannul marju ba saboda a akwai inda da yawa qur'ani zannu ta zo amma yaqinu take nufi ko wa dhanna annahu annahu al-firaq kaga sun ce ma duk inda anna ta biyo gaban ta to yaqinu ce to dhannu tana ya daga zuwa yaqinu yaqinu ko shine karshe to shi al-qur'ani mufidu ne lil qat' a kwakwalwarka fa'idar wato nisbiyar ilmiyar alƙato cewa hakikatan zancen Allah ne wal yaqin ya daga ya dara zannu ma ya tafi yaqin to shi kuma akwai ilmul yaqini akwai haqqul yaqini akwai ainul yaqin to so da haka alqur'ani haqqul yaqini ne cewa tabbas zancen Allah ne shi yasa ake da isnadi tun daga kan madalibi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muke faɗa akwai malamin mu abokin mu isnadin sa ɗaya daga cikin na kalu na farkon daga kansa zuwa annabi sallallahu ba a samu mutum 40 ba to so da haka shi alqur'ani kenan almuta'abbadu bi tilawati wanda ake ibada da tilawarsa ka zo ka zauna in ba qur'ani ba inda aka jero sunan arna a baka lada inna fir'auna wa hamana wa junudahuma sai ka samu lada yafi dari ko bi kulli harfin ashar eh to al ibudi al ibada bi tilawati an gane ko yawwa qur'ani ne kadai yake da wannan yawwa aikin sa da ibada aiki da shi ibada kuma me wato kuma karanta shi ma ibada wal al maktubu fil masahif wanda ke rubuce a masahif za mu zo nan gaba ne ake nufi da masahif masahif al-uthmaniyya ake nufi zamanin sai na Uthman aka je aka rubuta masahif sahabbai suka ijma'i akan cewa su ne wanda ya tabbata na Qur'ani min awwali surati al-Fatiha ila akhir surati an-Nas wannan shine ma'anar Qur'ani a shari'a fa qawluna kalamullah da muka ce zancen Allah ta'ala jinsun fi ta'rif jinsi ne wajen ta'rifi dakhala fihi jami'u kalamillah duk wani zancen Allah ya shiga ciki ka taurati wal injil waz zabur kama at-taurat da injila da zabura amma duk su a rubuce aka kawo su alqur'ani ne aka saukar da shi a karanta a haddace an gane ko wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi na'am وقولنا المنزل على خاتم انبيائه محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم قيد قيدين معناه ان انتري وانا ابو كرز به المنزل على غيره من الانبياء littafin da aka saukar wani cikin annabawa to ba shi ake nufi ba nan da aka ce kalamullah wal mursalin kat tawrat wal injil waz zabur suma kalamullah ne amma nan ba su nake nufi ba wa qawluna al manqulu bit tawatur da muka ce an ciwo shi da tawaturi qaidu lama qaidi ne kharaja bihi al qira'atu allati nuqilat ilayna bi tariq al ahad kira'ar da ta zo ta ahad banda ita an gane ko wahiyar kira'atu shadda su ne kira'o'i shadda ko kira'o'in da aka shafe an gane ko falatu utabaru qur'anan ba za a dauke su a matsayin qur'ani ba an gane ko fadin Allah tabaraka wa ta'ala amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasba shadhati kaga wala karatu dai watakunu aljibalu kasufi almanqush kaga shadda ce ba za a karatu da ita ba an gane ko to ita ma qur'ani ce amma kuma ba ta cikin wannan kaidin saboda an ce almanqulu ilaina naqalan mutawatira nan gaba za mu ji hanyoyin da aka bozin tara shi na'am a sai ce wala tasihu alqira'atu biha bi inganta mutum zo ya tarira karatu da qira'a shadda ba mutlaqan sake ba kaidi la fi salati wala fi kharijiha ko a sallah ko a wajenta wa qawluna almuta'abbadu bi tilawatihi da muka ce wanda ake ibada da tilawarsa kharaja bihi alayatu allati nusikhat ayoyin da aka shafe su ba ba sa cikin wannan ta'rifi an gane ko kamar fadin Allah ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zana ya farjumuhum al-battah nakalan min Allah wa kana Allah aliman hakima nakan tambo ikhtibar ga dalibai muna karatu sai in ce da su sun haddace Qur'ani sun ce eh sai na karanta wannan ayar ce a wata sura take duk wanda ya tafi tunani ba shi da hadda kuma in na so na rantse na ce wallahi Qur'ani ce ko Qur'ani ce a shaykhu wa shaykhatu idza zana ma farjuhum ba kawai an karanta ka tafi sura wani ma in yi tsaurin kai ce ai a suratul tauba take to wannan gatan da Allah ya Qur'ani kana shi inda ka haddace shi duk abin da ba shi ba yana shiga hop zai fito ba dama ba za ta karɓi ba eh Allah ya datar da mu wani shi ma mu'jiza ce ta alqur'ani din wannan baiwar da Allah ya ba bayinsa نعم وقولنا المتعبد بتلاوته خرج ال- ال- ال- الآيات التي نسكت وخرج الأحاديث القدسية أيضا سما حديث قدسي لا يتعبد بتلاوتها إيه على الرأي بأن ألفاظها من عند الله تعالى duk da cewa akwai malaman da suke ganin lafazin hadithul qudsi shi ma daga Allah ne akwai wanda suke cewa ma'anarsa ce daga gurin Allah lafazin daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko an dauki cewa eh hadithul qudsi lafazin sa daga gurin Allah ne to la ta'abbadu bi tilawati ba ka zo ka ce ya ibadi inni haramtukum a inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu wani idan yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ya fi kalada inda ba lada a wannan kan gane ko na'am yace fa hiya in kanat alfaduha min inda Allah ta'ala la yu'abbadu bi tilawatiha qira'a shadda ko da ke lafazin ta daga Allah ne ko wani alkai hadisul qudusi ko da lafazin ta an yadda cewa daga Allah ne to ba a ibada da shi kitabun shi fa alqur'ani littafi ne da ahkamahu Allah Allah ne kyautata shi fa atqana ihkamahu ya kyautata kyautata wa tasa wa fassalahu ya fayyace shi fa ahsana tafsilahu ya kyautata fayyace wa tasa wa sadaqa Allah haythu yaqul Allah yayi gaskiya inda yace kitabun wannan littafi ne na musamman da baka taba jin irinsa ba uhkimat ayatu aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka rarrabe su milladun daga wajen hakim gwani ne hikima kabir kwararre wanda ya da abin da yake so yi kitabul littafi ne da la yatatarraqu ila sahatihi naqab wal warjuna ba ta iya shiga tsakaninsa duk wanda ya zo qur'ani an yi warjuna to shine ya samu warjuna wani ya zo ya ce wa abdullahi bin abbas radiyallahu an tun a zamanin sai ki cewa to ni qur'anin nan akwai abubuwa sun an ce an saukar da qur'ani a daraitul qadar kuma na ga akwai ayoyi da wasu surori ba a lailatul qadar ba a- ba a ramadana kadai suka sauka ba kaza kaza sai wayar da shi akwai sauka ta farko daga lailatul qadar daga baitul mahfuz ba alauhil mahfuz zuwa baitul izza wannan shi ake nufi saukansa kuma zuwa ga zuciyar annabi sallama shekar 23 akai tun daga fadin Allah ta'ala ya qara'a zuwa fadin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sai ce to sai ya gane yanzu na'am kitabu la tadhakkar wala ibtalun ko bace wai ka ji wata aya ta faɗi wani abu kuma wata aya ta tashe shi ba qur'ani ba kai ko hadisi ma masu cewa akwai cin karo ko hadisi ma baka samu hadisi aya ya tabbatar da abu hadisi ya tashe ta ba babu wannan babu sai dai mutum bai fahimta ba Mhm. domin matsotsar su duk ɗaya ce wa sadaqallahu haythu yaqul Allah yayi gaskiya da yace wa innahu lallai lakitabun aziz qur'ani littafi ne gagara koyo la ya'tihi al-batil ƙarya ko wani abu na shirme bai zuwa masa min baini yadaihi ta gabansa malamai suka ce a wajen karanta shi wala min khalfihi ko ta ma'anarsa in ka juya ma'anar ma za a gane wani malami a Najeriya fassar faɗin Allah ta'ala wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa sai yace zuwa ana nufin kir'a dariqa sai malam Jafar yace to wace dariqa ake nufi mun san an ce akwai wajen 300 ko kuma ya za ku yi da illa tariqa jahannama khalidi to qur'ani bai karban wannan tanzilun min hakimin hamida saukakke ne daga wajen mai hikima abin godewa shine Allah wa huwa al-mu'jizatul uzma wa hujjatul baliga alhaji qur'ani shine mu'jiza mafi girma kuma hujja da ta kai makura al-baqiya ala wajhi ad wadda take wanzajjiya a fuskar zamani li rasulil huda war rahma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad bai da mu'jiza ita ce qur'ani babban mu'jizarsa ba wacce ta kai ta kuma wadda tana nan bayan bayan duk wanda ya bi Qur'ani ya saurare shi ya san an yi wani mutum Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko zai nuna maka kuma waye shi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mu'jizar su kenan annaba mu'jizozin su na zahiri sai suka dauke amma shi mu'jizar su ga ta nan ilimi ne gashi nan tahadda bihi Allah annas kafa Allah ya kalubalanci duk mutane wal insan wal insi wal jin da mutum da aljan an yi atubi mithlihi du Allah su zo da irinsa au bi ba'dihi ko sashin sa fa ba'u bil ajz suka da da gazawa wa qad waqa at tahaddi bil qur'ani ala maratib mutaaddida wannan tahaddin ya zo a qur'ani matakai daban-daban kai ta qumal hujja alaihim al hujja tilwa al hujja domin hujja ta tsaya akan su bayan wata hujja akan ce tala yatlu tilwan a gani tilwa وبالصيد الفاروق فاروق تلو محمد صلى الله عليه وسلم هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت قراءة حمزة دكي صحيح هنالك تتلو تلا يتلو تلو كنا أنغاني كوازي بأبن دي أبن نعم سيكي تيوا tahaddahum awwalan a farko ya kalubalance su an yi atub mithlihi su zo da irin qur'ani fa ajazu suka gaza wa mastata'u dama ba za su iya ba qala subhana ice laqul sai musu la'ini jita ma'atil insu wal jin ko da mutum da aljan za su yi haɗin kai ala an ya'tu bi mithli hadha alquran dan kawai su zo da irin qur'ani la ya'tu bi mithli ba su iya zuwa da irin sa walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko suna taimakawa juna ba a bar wani ake shi kadai ba ثم تعداهم ثانيا يكما قالوا بلنتن سكرو نبي ان يعتوا بعشر سور مثلي سزو da sura goma amma fa irin ta qur'ani ba ta shirme ba famastata'u bisiha ba qala subhana am yaqulu naftara a wai suna cewa annabi ne ya kirkire shi qul fa'tu bi ashri suwarin mithl mithli to kace ku zo da sura goma tak amma irin safa muftarayatin su ma na kirkirar karyar wad'u man istata'tum ku gayyato wanda za ku iya min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fa in lam taf'alu in ba ku yi ba fa in lam yastajibu lakum an ba su an samu ku ba fa'alamu to ku sani annama unzila bi ilmi Allah Allah ya saukar da Qur'ani ne da ilmin sa wa alla ilaha illa shi yasa alamatu alqatan yace huwa ilmuhu huwa nuruhu huwa hukmuhu wa siratuhu alhadi ila ridwan ilmin Allah shine alqur'ani an gane ko so da ka sai ke cewa bi ilmi Allah wa alla ilaha illa kuma yadda yake ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi to ba wanda ya isa kuma irin abu nasa to gazance nan irin nasa fa hal antum muslimun shin za ku miƙa wuyan yanzu ko kuwa a'a da saura ثم تعداهم مرة ثالثة يكما قالوا بلنتر سنة أكو bi an yatu bi ashri suwarin minhu yace su zo da sura bi suratin minhu sura irin tasa minhu dinnan minci jinsiya a min ay min jinsiya ay min ayya suratin mahma qasurat ko ta irin sura ko mun kankantarta ko mun gazartarta ka suratul kautsari fama qadaru bas iya ba qala subhana am yaqulu naftara wai suna cewa shi kirkire shi qul fa'tu bi suratin mithli kace da su ku zo da sura ɗaya irin sa wad'u man istata'tum ku kira duk wanda za ku iya min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya bal batun a iya kirkirar sababu wannan bal ce da suke cewa takan zo lil idrab idrabul ibtali ma'ana wancan magana ba za ta yi ba wanda ya biyo bayan ta kuma shi ta tabbatar abinda ta tabbatar shine kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abin da ba su kewaye da ilminsa ba shi kuma abu bai kamata ka karyata shi babba ka san hakikaninsa ba dan an ce maka abu kaza kaza ne kuma baka bi kaga ba kazan bane ka karyata wannan rashin hankali ne a rayuwa an ce ma abu kaza zai ma amfani kawai sai baka kuma gwada ba baka kuma bincika ba ai ba wani amfani da zai mun sai ka karyata to ba hankali anan walamma ya'tihim ta'wiluhu abinda tawilin sa bai zo musu ba fassara su kenan kadhalika kadzaba alladhina min qablihim aka ma wanda suke gabanin su suka karyata fanzur kayfa kana akibatu zalimi ka duba kaga karshen azzalimai ya kasance mana thumma karra subhanahu wa ta'ala tahaddi bi suratin ma sai Allah ya maimaita kalubalantar tasu da sura ko kwaya daya suratin ma nan ma ce wadda take litakidil qilla kowace irin sura ma فقال وإن كنتم في ريب إن كنا كوكنتون مما نزلنا على عبدنا game da abin da muka saukar ga bawon mu fa atubi surati min mithli ku zo da sura mana irin sa wad'u shuhada'akum ku kirawo shaidun ku mataimakan ku min dunillahi da ba Allah ba in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fa in lam taf'alu in ku iya yanzu ba walan taf'alu har abada ba ku iya fattakun nar to ku kiyayi wuta allati waqudu hannas wal hijara wanda makamashin ta mutane ne da duwar wasu uiddat lil kafirin tana nan an tanada ta ga kafirai Allah ka kiyashe mu fa ajazu sai suka gaza walam yarfa'u bidalika ra'san ko kai ba wanda ya daga وبذلك ثبت إعجاز القرآن على أبلغ وجه وأكد سوداك معجزة القرآن تتبتا أبس ما في كي ورمتك فسك كما في كرفي وإذا ثبت عجز العرب إذا العرب da ke ji da kansu sun gaza wanda suke ziga kansu da waka suke ziga kansu da fasaha wa idha sahawtu fama uqassiru annadan wa kama alimta shama'ili wa takarrumi an ce an taba bawa jahil shawara ya kirkiri irin alqur'ani yace so kake na kirkiro abin da zan jawo kaina abin kunya har duniya ta nade yana jin ya cika da balaga da balaga da fasaha da komai yace to fa ghayruhum bil ajiz ahra wa aula wadanda ba larabawa ba wajen gazawa su suka fi dacewa su suka fi cancanta kuma musamman makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ji qur'ani suke sakin baki al mabhathu thani asma'ul qur'an sunayen al qur'ani lil qur'anil karim asma'un kathira qur'ani yana da sunaye masu yawa wa kathratul asma tadullu ala sharafil musamma shi kuma yawan suna tana nuni a bisa daukakar abin da aka sa wa suna shi yasa za ga malam a makaranta ustaz ɗaliban sanatin su ce wancan wannan su ce wancan wannan su ce wancan ko wa uluwi qadrihi da kuma ɗaukakar darajar duk wanda aka sa wa suna wa ashharu hadhihi al-asma mafiya shaharan sunayen nan sune awwalan al-qur'an قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان a thaniyan suna na biyu wa minha al-furqan sun al-furqan shi ma sunansa ne qala ta'ala tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira thalithan wa minha adh-dhikr daga cikin sunayensa akwai adh-dhikr qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun rabi'an daga cikin sunayensa akwai alkitab wa minha alkitab qala ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ma 'ada dhalik abinda ba wa'annan guda hudun ba mimma dhukira min annahu min asma'i cikin abinda aka ambata cewa sunayensa ne kamar yana ishara ga abinda Imam Suyuti a cikin al ya dinga kawowa sunayen sunansa nuru sunansa kaza shi ba da cirowa ya daga malamai irin su zarkashi din sai ya ce kalabbi karim kamar dai lafazin karim fi qawli innahu laqur'anun karimun a faɗi suna kuma mai ta suna ko Qur'anu mun ce sunansa ne an ce Qur'anu kuma aka ce karimu ya karimu zai zama suna sai dai zama mai sifa sifa ne wa lafzu mubarak da lafazin mubarak da aka kira zikiru mun ce sunansa aka ce wa hadha zikirun sai aka ce kuma mubarak kaga zikiru suna ne mubarak kuma ne sifa ne wa fi qawlihi wa zikrun wa nahwi dhalik da wasu makamanta irin su nur da sauransu duk sifa ne ba wai suna ne gare shi ba domin malaman lugha sun san akwai bambanci tsakanin sifa da wato suna ko eh shi yasa masu ibn al-faris ne ina jin suke cewa su babu wani taradufi na suna kawai kowane suna suna kwaya ɗaya ne sauran zai dai a basu sifofi kawai haka suke cewa a arabiya na'am wa nahwi dhalik fa tilka awsafun lil qur'an wannan sifofi ne gare shi la asma allahu ba sunayen sa bane المبحث الثالث معنى علوم القرآن تشي لب شي wannan fannin da muke karanta me ma'anarsa yace hada lafzu murakkabun idafi wannan lafazi ulumul qur'an murakkabi ne tarkibi irafi kun san muna da tarkibi isnadi muna da tarkibi masdi muna da tarkibi idafi an gane ko to wannan tarkibi ne idafi kenan mudaf da mudafun ilay tarkibi masdi irin su ba'alu bakka ko tarkibi hadara maut fatah Allah alayk tarkibi isnadi kamar mubtada da ne kabar ko kuma fi'il wa fa'il suna ci da su tarkibi isnadi to wannan murakkab ne tarkibi maz tarkibi idafi walahu juz'an iya da yanki biyu mudafun wa huwa ilum wa mudafun ilayhi wa huwa alquran wa lahu ma'anayan to yana da ma'ana biyu ma'anan bi'tibarihi murakkaban idafiyya in ka ɗauke shi a matsayin murakkab idafi zai baka wata ma'ana wa ma'anan bi itibarihi alaman idan ka ɗauke shi da ma'anar alami sunan alami na wani abu shi ma zai baka wata ma'ana wa yaqtadi al-bahth al-ilmi binciken ilimi ne yake hukunta bayana kullum min tarafai hadha al-murakkab bayanin bangarori bi na mudaf da mudafun ilai na wannan murakkabi al-ulum menene ulum al-ulum jam'u ilmin wal ilmu fi al-lugha al-arabiyya masdar masdari ne alima ya'limu ilman بمعنى الفهم والمعرفة معنى شيني الفهم والمعرفة والمراد هنا ابن دا يكي نفي علم أنا كل علم يخدم, يخدم القرآن الكريم دي علم دا يكي القرآن مهير ما هدما ويتصل به يكي دا حدوا دا شي ويستند إليه يكي زنقنا غير شي وينتظم ذلك علم التفسير علم التفسير يا شيخ تشكي وعلم أسباب النزول سببا سوكر أيو يا شيخ تشكي وعلم إعجاز القرآن وأن إعجاز دمك يا شيخ تشكي وعلم الناسخ والمنسوخ يا شيخ تشكي وعلم إعراب القرآن يا شيخ تشكي وعلم القراءات شيني كاغي شي وانا بانغاري ني علوم القرآن دي وعلم أد الآي والفواصل شي وانا آية تشكو با آية بتي وعلم الرسم العثماني يندا زاغا نان غا rubuta kaza الرسم الاملائي غا يدي yake rubuta kaza رسم القرآني غا يدي rubuta kaza وعلم اللغة العربية من نحو وبلاغة وصرفا وغيرهما وسواهما su kansu duk suna cikin ulumul Qur'an so da me yasa kake koyon larabci ka zage ka kware dan ka fahimci alqur'ani kaga ulumul Qur'an ne shi ma wa yuradu bi kalimatil Qur'an wa huwa al mudaf ilayhi al kitab al munazzal ala Muhammad wa qad taqaddama bayanu ta'rifi an ce da alqur'an kuma wancan bayanin tarifin sa ya wuce واما المعنى الثاني فيراد به ان لفظ علوم القران معنى تبي abinda ake nufi lafazin ulumul qur'an nukila min hadha al ma'na al idafi an ciro shi daga waccan ma'ana ta idafa wa ju'ila alaman ala al fanni al mudawwan sai aka sashi a matsayin alami bisa wani fanni da aka tattare guda daya guri din an ce al tadwin hadawa kenan tadawwana yudawwinu tadwina sai al dawawin ko al diwan an hada abu guri guda wanda ya fara tadwinu sunna a lokacin Umar ibn Abdul Aziz ya umarci wato ibn Shahabi az-Zuhri at-tadwin kenan tattarawa na'am a yace wa menene wa as wa asbaha madluluhu alaman sai zama da kace ulumul qur'an zai zama abin da yake nuni a matsayin alami ne ghaira madlulihi murakkaban idafiyya ma'ana abin da yake nunawa a matsayin sa na alamin ulumul qur'an abin da zaka hanga an fada daban da kuma abin da zaka hanga an ce da shi ulumul qur'an a matsayin mudaf da mudafun ilaihi daban an gane ko to mu muna magana ne akan maganar sa na alami anan na'am wa ala hadha to haka ma'ana a matsayin sa na alam fa ta'rifuhu bi ma'anahu al-alami ta'rifin ulumul qur'an da ma'anarsa ta alami kamar da aka ce ulumul hadith huwa ilmun ulumul qur'an ilimi ne duma bahifa yana da gaba gaba ta bincike muta'alliqa bil qur'anil karim da suke da alaka da qur'ani min haythu mabda'i nuzulihi wai yaushe fara sauka wa kayfiyati hadha nuzul yanayin saukar tasa wa makanihi da gunda yake sauka wa muddatihi da adadin kwanaki ko shekarun da yayi wajen sauka wa jam'ihi da tara shi guri daya wa kitabatihi da rubuta shi fil asri nabawi zamanin annabi sallallahu wa ahdi abi bakr wa umar radiyallahu anhuma da zamanin sayyidina abubakar maimakon da umar nan da uthman ne daidai mun gane ko domin kamar da zamu zo nan gaba ya maimaita lokacin sayyidina umar ba a yi jam'in qur'ani ba lokacin sai na Uthman ne ko shi yasa ma ake kiransu al-masahif al-Uthmaniyya na'am yace wa ahdi Abubakar wa Uthman wa ijazihi da kuma ijazin Qur'ani wa nasikhihi wa mansukhihi da nasikh da mansukh zamu zo kansu mu magana wa muhkamihi wa mutashabihi da kuma muhkam malaman usulin sun ce muhkam nassu alladhi la yahtamilu ma'a akthara min akthara min ma'nan shi ake kira muhkam wa mutashabihi shine an-nassu alladhi yahtamilu akthara min ma'na shi ake kira mutashabi a wajen malaman usuli wa aqsamihi da rantsarantsan da qur'ani yayi ibn al-qayyim yana da littafi mai kyau akan aqsamul qur'an wa amsalihi da misalan qur'ani shi ma yana da littafi sunansa akan wato amsalil qur'an wa balon da ba kowa yake fahimta ko wa ma yaqiluha illa al-alim na'am wa tartibi suwarihi wa ayatihi da jerantu surorinsa da ayoyinsa wa tartilihi da yadda ake rera shi wa ada'ihi da ada'i kun ga ada'i daban tartili daban an gane ko tartili shine abin da ibnu jazari ya ga maka cewa ikraju kulli harfin min makhrajihi sayyidina ali radiyallahu anhu ya fassala warattallahu tartila daga cewar ma'rifati al-mududi wat tajwid to shi ko adai kamar yadda wani malami yace a wani ya taba bin wani liman malami da yake kula da wannan sai da ya sake sallah dalilinsa shine ya karanta fatiha da salon istifhami an gane ku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin tambaya yake kenan ba haka annabi alaihi salam khabar ne ko fatiha gaba ɗayanta khabar ne an gane ko to wannan ada'in yana da matukar mahimmanci malaman qur'ani suke suna kula da shi malaman tartili an gane ko yawwa mutum bai san fassara ba sai zai ta abubuwan su na shirme yawwa ada'i kenan ka furta yadda aka baka an gane ko ila gairi dhalika min al mabahith da ma wasu mabahith din da yawa allati tudhkaru fi hadha al ilm wanda za ambata wannan ilimi wa mawdu' hadha al ilm mawdu'in sa da yake magana al qur'an al karim min ajji nahiya gaba ɗayan nahiyar ƙur'ani ta ulumul ƙur'ani ya taɓa ta yadda zaka karanta da yadda zaka fassara da yadda zaka yi yace min hadan min hadhihi an-nawahi al-madhkura da waɗannan nahiyoyin da aka ambata fa'idatu ulumul ƙur'an to kone irin abu ai in kai shi yana da fa'ida to me fa'idar ulumul ƙur'an لمعرفة علوم القرآن لمعرفة هذا العلم فوائدا فوائد نجملها فيما يأتي wannan sannin ilimin ulumul qur'an yana da fa'idodi zamu dan dunkule su a abin da zai zo dinnan awwalan innahu yusaidu ala dirasati alqur'ani alkarim ulumul qur'an yana taimaka akan dirasa in ka an ce dirasa bin abu bidikka shi yasa rubutun jami'a na cewa dirasa ko dirasa tahliliya ma'ana ka dandaka abu don asalin dars shine sussuka ka sussuka abu to wai karatun ya sussuko abun ka tukunna an gane shine dirasa ka fayyace abubuwa sai ce wa fahmihi haqqal fahm da kuma fahimtar alqur'ani hakikanin fahimtarsa wato abin fata ina ma duk wanda ya karanta Qur'ani ya haddace kuma yazo ya karanta ulumul Qur'an a nan ne zai san me ma darajar Qur'ani duk wannan fadan da yake kamar a kuce jiya an fada yake fada amma wallahi in ya karanta zai ji aransa ya cewa lallafa Qur'ani al'amarin sa babba ne eh Allah ka datar da mu wastinbatil ahkam da kuma ciro hukunce hukunce wal adab da laduba minhu daga cikin sa ka azo ana cewa ka ce amu amu qur'ani kawai muka iya ana tambayin fiqh ka ce kai baka san matsalar sa ba a kai ne mai fiqh ai ko id kaifa ta'atta li daris alquran alkarim domin ta yaya zai yi ga wanda yake karanta alquran yana dirasa akan sa wa mufassirihi ko mai tafsirin sa an yatawassal an yatawassal ila ila isabati alhaq ya bisa ya wato ya bi hanyar zuwa sai tabbatar da gaskiya wasawabi da daidai wa huwa la ya'lamu kaifa nazal shi bai san ya qur'ani ya sauka ba wala mata nazal bai san yaushe ya sauka ba wala ayi halin kana tartibu suwarihi wa ayati ko bai san yaya wannan surorin da ayoyin aka jeranta su ba wa bi ayi shay'in kana i'jazu kuma wacce gaba ce i'jazin ma da ake magana bai san ta ba wa kaifa thabata kuma ta yaya i'jazin ya tabbata wa ma huwa nasikhu wa mansuku kuma me ma nasik me mansuk wa kayfiyatu tartili ya ma ake tartilin qur'ani wa ada'ihi da ada'is ila gairi zalika da zo wannan fa hadha al-ilmu bi nisbati lil mufassir miftahul lah kai wannan ilimin dangane da mai tafsiri mabudi ne a gare shi wa mithluhu mithlu ulumi al-hadith shi ma kamar ulumul hadith ne bin nisbati liman arada an yadrusa al-hadith dirasatan haqqan ga wanda yake so ya karanta hadisi sai ilmin ilmun rijal ilmun hadith diraya ya zurfafa ya danna ciki wannan an gane ko ثانيا إن الدارس لهذا العلم من دراسة أو أن علم يتسلح بسلاح قوي زي كام مكامي من كرفي يمكنه زي باش تككين إيكو من دحضي نرغرغ زي مفتريات أعداء الإسلام kirkire-kirkiren ƙarya na makiya musulunci musamman wannan wanda suke cewa kansu ƙur'aniyun ko irin su wancan dan masussuka aka karanta in ka ji yadda yake tafsiri karatun tsaye yake masa gabaki daya eh kaji akwai wani shi ma ko da gangan yake ko haka suke fassara su an ce wata kuka ka'ima a ce a bar kukoki a tsatsaye a kotin karra suna an tsine masu karas to kaga wannan kaga akwai rashin hankali a cikinsa bai san ulumul qur'an ba so da wa'annan su ne makiya musulunci wa'annan su ne makiya musulunci dan makiyin cikin gida ya fadari akan na waje so da suna rusa qur'anin da kimarsa da dandanansa da darajarsa a cikin zuciyar musulmai da nufin cewa suna kin yarda da hadithai bayan ko ba shi bane qur'anin ma rushe shi suke yi Allah ya shirye su so da haka sai ce zai fitara ta alal islam wa saddi gharatihim da toshe kawo hari algarati ne kaiwa hari fal mugirati subha allati shanawha alal qur'anil karim wanda suka cinno ta akan qur'ani zuran wa buhtana kire da kirkirar ƙarya waktalaqu alaihi ma sha'a lahum hawahum an yaktalaqu suka kirkiro wa qur'ani abinda san zuciyarsu yaso su kirkiran masa wala shakka anna ad-difa'a 'anil qur'anil karim babu shakka cewa bawo qur'ani kariya alladhi huwa aslul islam wanda mus qur'ani shine asalin musulunci min awjabil wajibat wajibi ne mafi girma akan duk wani musulmi an gane alal ummal islamiyya akan duk al'ummar musulmi wa ala kulli man yaqdir alai da kuma duk wanda zai iya wa yujidu asalibuhu duk kuma wanda zai iya inganta salon yin yakin la siyama ulama'uha musamman ma malaman qur'ani wa ahlur ra'yi fiha da wanda suke da ra'ayi suke da tacewa a qur'ani wa innahu la sharafun azim yace wallahi malam babbar daukaka ce wa fadlun kabir babbar falala ce an yakuna almuslimu munafi'an ya zama musulmi yana bada kariya an hadal kitabil jalil akan wannan littafi babban littafi ثالثا ان الدارس لهذا العلم مي كرنت مي دراسه او wannan ilimi يكون على حظ كبير zai zama yana da rabo babba min al-ilm bil qur'an zai san qur'an yadda ya kamata wa bima yashtamilu alayhi min alwa'i al-ulum wal ma'arif da kuma abubuwan da qur'ani ya kunsa na ilmin muka da ma'arifa masu yawa wa yahdha bi thaqafatin aliya zai rabauta da wayewa babbar wayewa wa wasi'atin mi fadi fi ma yata'allaqu bil qur'an al-karim abinda ke da alaka da qur'ani وإذا كانت العلوم ثقافة للعقول in dai har ya zanto duk wani ilimi yakan zanto wayewa ga kwakwalwa duk wanda ya wani ilimi in kai mu'amala da shi kowane irin ilimi ne sa gane wannan ba jahili bane to in har duk ilimi yana iya saita mutum ko kuma an mutum ya zaka iya gane shi cewa wannan yana da wani karatu a rayuwarsa an gane ko to ballantana addini sai ce to in dai har ilimi ya zama thaqafa wayewa ce ta zu ta kwakwalwa hankali wa salahan lil qulub wasalahan lil qulub kuma ilimi yana gyara zuciya wa tahdiban lil akhlaq kuma ilimi yana gyara dabi'u yana tace su wa islahan lin nufus kuma ilimi yana gyara rawuka wa unwanu taqaddumi war ruqa kuma duk wani ilimi hanya ce na nuni adireshi ne na ci gaba da daukaka yace fa fil qimmati min kulli dhalik ilimin da ke kololuwar gaba daya shine ulumul qur'an فالقرآن أحسن الحديث قرآن نما في كنزنشي وأصدقه ما في قسكيسا وعلومه أشرف العلوم ilimin qur'ani shine mafi daukakar ilimi wa aujabuha ala kulli muslim mafi zantowa wajibi akan dukkan musulmi shi yasa yin sa ko a jami'ar islamiyya ta madina ba wanda ya sai limancin sallah in ba ma in ba wanda yake da kulliyatul qur'an ba in ma kai sai sai a sai a maka hukunci tunda su ne manya masu alqur'ani komai nasu daban saboda girmama alqur'ani an gane ko to saboda haka in mutum ya samu kansa a cikin wannan alheri ai ba karamin alheri bane Allah ka samu cikin su Allah ka amfana mana an ce za a yi sallah ko mun yi sallah sai mu dora da wancan kenan a ƙara dora wannan to masha Allah
insha Allah kenan kafin a fara ba bayani ba karatun ba in aka tashi insha Allah ba gaba ɗaya za a rikotun duka ba za a rinka yin kamar minti arba'in sai a ɗan tsaya mara ɗan sha ruwa sai a ƙara sai a yi saving aka yi saving sai a wani shi ba da kuma da Allah wanda wai su suke yawar Allah kowa da kowa ya samu shi a sana saboda a kamar ɗan samun rabuwa hankali yana karatu Allah sai kamar da a ustaz na ya fi
sai dai mu uzuri a cikin wala ba a